Nabi Karim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ci gaba da karatunmu na littafin Risala, muna cikin bayani dangane da hukunci-hukuncin zakka. Jiya mun faro dangane da zakkar dabbobi, kun ji dabbobin da ake fitar ma zakka, raƙumma, shanu da tumaki da awaki. su ɗaya ne in bancinsu ba wata dabba su ga dabbobi mallamai ba su yi saɓani ba bancinsu ba wani mallami da ya ci a imamu abu hannifa ya ce ana hitan madawaki zakka amma dai in bancin shi dai mahiya duk bakin mallamai ya zo guda waɗannan nau'in dabbobi guda uku su ɗaya adda zakka saɓanin kayan noma shi can rikici yake mai yawa wasu sun kasa ƙa'idoji kayan noma mai ake fitan mazakka wasu sun kace abin da ake ci ake ajiyewa ake iya busarwa kuma ake aunawa wasu sun kace a'a abin da ake ci ake ajiyewa wasu sun kace a'a abin da ake ci ake iya ake iya aunawa to haka dai sun kai ta rikita don haka kowane shi ya samu kai ne ka'ida to wannan ka'idat sai ya ce don haka da kaza da kaza da kaza su adda zakka da kaza da kaza ba su da zakka kwaddibi littafai ya san haka ake wani mallami ya ce kaza na da zakka wani mallami ya ce a baya da zakka wani mallami ya ce kaza bai da zakka wani mallami ya ce a yana da zakka to kaga ashe kenan ba maganar Allah ta ba ta annabi bace to ita kuma zakka ibada ce ba a yanta da ra'ayi dole sai da shari'a sai da nassi na shari'a nassi ko da wurin Allah ko da wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam to mun yi zakkar raqumma mun yi ta shanu ko mun ji nisabin raqumma in sun kai biyar to su ko shanu nisabin su in sun kai talatin to to yau za mu yi zakkar ƙananan dabbobi ganam ganam da hausa ana kiransu ƙadduwa ƙaramar bisa sun ƙunshi tumaki da awaki ɓangaren tumaki sai a ce da'anu ɓangaren awaki kuma sai a ce ma'azu ya ce wala zakata fil ganami babu zakka ga ƙananan bisashe ƙadduwa hatta tabluga arba'in shatan sai sun kai akuya arba'in ita kuma kalmar shat kalma ce jami'a in an ka ce shatu ta ƙunshi awaki da tumaki akuya ana kiranta shatu tunkiya ma ana kiranta shatu kun fahimta duk kowace ana kiranta shatu yeah. to yace babu zakka ga ƙananan bisashe hatta tabluga arba'in shatan sai sun kai awaki arba'in kaga su kuma tumaki da awaki nisabin su sai sun kai arba'in fa idza balagat ha in sun kai su fa fiha shatun to akwai guda ya tabbata cikin su baka bari ya budo baka dibi littafin ka ba dibi littafin ka ka bashi ya budo nashi fa idza balagat ha in sun ka kai awaki arba'in fa fiha shatun akwai guda ya tabbata cikin ta jaza'atun mai fira aw thaniyatun ku wadda ta gama hira jaza'a ita ce wadda ke kayar da haƙoranta wadda ke yin fira saniya kuma wadda ta ƙare hira haƙoran suna nan suna fitowa daga sanaya haƙora jaza'un kuma daga daga jaza'a daga sakada kada abu to ‘yan awaki da tumaki sun kai arba'in mallakan mutum sun shekaru, to sai ya ba da akuya guda ko tunkiya guda ko, in zai fitarwa cikin suwa zai fitarwa, sai ya diba garin nan wahiyawa, tumaki na hiyawa ko awaki, in tumaki na fiyawa sai ya fitar daga tunkiya, ‘yan awaki na fiyawa kuma sai ya fitar daga akuya, ba mun yoshi ba jiya. To, da bakin akuya arba'in, tunkiya da akuya arba'in, duk dai akwai guda kaka basuwa ila ishirin wa mi'a har su kai ɗari da ishirin duk akwai guda za a basuwa fa idza balagat ihdawa 20 yan awakinka da tumaki sun kai 121 sun ƙara guda fa fiha shatani awaki biyu na tabbata cikin su sai a bada awaki biyu eh dabbakin akwai a 201 to sai a bada awaki biyu illa mi'atai ga ya'un nan da sukuni mi'atai shatin ko ka sa ya'un ko ka sa alifun ko ka ce mi'atai ko ka ce mi'ata shatin alifun tathniya kenan mi'atani dabbakin akuya 121 har zuwa akuya metin 200 ko to duk dai awaki biyu aka basuwa fa'iza zadatu wahidatan ‘yan akwai guda ta ƙaru in sun awakinka sun kai ɗari biyu da ɗaya fafi ha salasu shiyahin awaki uku na tabbata cikin sai ka ba da akwai a uku illa salasu mai a har su kai ɗari uku dabbakin akwai a ɗari biyu da ɗaya zuwa ɗari uku duka awaki uku za a bai fama zada to abin da ya karu daga akuya ɗari uku yan awakinka sun karu daga ɗari uku sun ƙara koda guda ɗari uku da ɗaya to ta gayyar wajibu wajibi ya canza sai abin ya koma ragewa kuma sai ka rinka ƙida fafi kulli mi'atin cikin kowace akuya ɗari shatun sai ka ba da akuya guda kaga suna ƙara yawa zaka suna ragewa kuma nisabi da bakin arba'in ko sai an ka ce to amma in sun karu har su kai ɗari uku to in sun karu akan ɗari uku to yanzu ba arba'in arba'in ba sai ka rinka kiran ya akwai ɗari duk akwai guda akwai ɗari duk akwai guda sun rage ko sun karu sun rage zakka ta rage to yanzu in haka ne akwai nawa zaka yi zaka wadatar da talakawan garin ku ga gari mutum nawa ya mallaki awaki da tumaki arba'in shi ɗaya mutum duk mutum nawa na yan cinu na to da bakin kuma sai sun kai arba'in sai ka ba da akwai a guda in ka ɗauki akwai a guda kan ba mutum kana cewa ka wadatar sai tau kuma da na har su kai ɗari da ishirin akwai a ɗari da ishirin duk dai akwai a guda za ka bai ɗari da ishirin da ɗai sannan ka ba da akwai a biyu har su kai metin akwai a ɗari biyu duk dai mai akwai a ɗari biyu akwai a biyu zai hisuwa ɗari biyu da ɗaya zuwa ɗari uku sai ka ba da akwai a uku to in sun karu akan ɗari uku da bakin ɗari uku ta gayyar alwajibu sai ka ringa kidan ya akwai a ɗari duka ba da akwai a guda akwai a ɗari duka ba da akwai a guda ina fatar kun fahimta to wala zakata fil auqas babu zakka ga loqas loqas bai da zakka me loqas wahiya shine ita ce ma bayan fari da ta yana abinda a tsakanin rabo biyu min kullil an'ami daga dukkan dabbobi raƙumma da shanu da tumaki da awaki duka lokas ɗinsu ba su da zakka me lokas ya ce abinda a tsakanin farilla biyu me farilla a nan ba faribajin sabi a farilla ba rabo kashin da an ka yi kamar raƙumma an ce nisabinsu sai sun kai biyar ko dabbakin biyar aka hada yadda muhu zakka dabbakin biyar zuwa tara akwai a guda aka hisuwa jaza'a ko to kaga biyar shidda bakwai takwas tara to waɗannan su ne lokas in sun kai akwai in sun kai raƙumi tara duka mi aka hisuwa akwai a guda sai sun kai goma sannan sai a bada akwai a biyu to kaga da bakin biye zuwa goma wannan nambobin shidda bakwai takwas tara su ne lokas tunda an ce akwai in sun kai raƙumi biya a bada akwai kamata in sun ƙaru shidda a ce a bada wani abu kuma to babu wani abu da za a ƙarawa da raƙumi biyar da raƙumi shidda da raƙumi bakwai da raƙumi takwas da raƙumi tara duka akwai za a hissuwa sai sun kai goma sannan a bada akwai biyu to lokas shine lambobin da a tsakanin biyar zuwa goma shidda bakwai takwas tara su ne lokas ma bayan fari da ta yi kaga farilla ta farko raƙumi biyar farilla ta biyu in sun kai goma in sun kai goma sai a ba da akwaya biyu da bakin goma har sha ɗai sha biyu sha uku sha hudu duk akwaya biyu aka bai sai sun kai sha biyar sannan a ba da akuya uku ina fatar kun fahimta to to ma bainal faridata yana abinda a tsakanin rabo guda biyu ko ko farilloli guda biyu shine lokas min kullil an'ami daga dukkan dabbobi dama dabbobi su adda lokas wai jima'ud da'anu ana haɗa tumaki wal ma'azu da awaki fi zakati ga zakka ga zakka nau'i guda ne ga komi ma nau'i guda ne da zakka da layya da komi nau'i guda ne hmm? don haka ana haɗa tumaki da awaki sai in sun kai nisabi a bayar da zakkarsu wal jawame su hakan ga wasu nau'in shanu da ake kira jawamis nau'in shanu ne walbaƙar da ordinary shanu su ma ana haɗa su ga zakka wasu nau'in shanu wasu 'yan ƙananan shanu ne hakan ga jawamis ƙanana shanu ƙanana hmm? to da su da waɗannan ordinary shanu da an gare mu duk da mi sunansu shanu to kaga wan ismul jinsi ya hada su duk shanu ne to su ma ai an ka zo ana hada su a babu zakka ba ganin shanu nau'i nau'i ne amma dai duk shanu ake kiran su to duk ana hada su ga zakka wal bukhtu hakan ga nau'in raƙumin da ake kira bukhtu raƙumman buzaye waɗannan raƙumma masu tozo bibiyu wal irabu da raƙumman larabawa duk dai mi sunan su raƙumma to duk ana hada su wurin zakka duk nau'i guda ne tun da suna guda ya tara su wa kullu khalidaini duk wasu macuɗanya biyu mutum biyu waɗanda na haɗa bisashen su wuri guda to fa'in nahuma in sa'i ya zo yana kula da na waɗannan nawa annawa ne nawa annawa ne babu ruwan sa'i shi in ya zo kidan yawa kawai zai yi ya hidda zakka ya wucewa ta to amma bisashen na mutum biyu ne matuƙar sun kai nisabi to shi kenan sai sa iya anshi zakka sai ya tafiya ta to su macuɗanya mutane biyu waɗanda na cuɗanya bisashensu to fa'in nahuma in sa iya amshi zakka daga bisashensu to lalle su ya tara dani za su dawo bayanahuma tsakaninsu bisawiya da daidantaka sai a diba nawa an na kowane nawa a percentage inda zai ɗauka ga zakka amma inda aka cewa a hidda zakkarsu in ya zan rabon kowannensu ya kai nisabi nawa an nisabin tumaki da awaki arba'in to sai ya zan wanga ishirin gare wanga ishirin gare shi sa'i ya taho to sa'i ba zai amshi zakka ba nan don rabon kowa bai kai nisabi ba inda sa'i ke amsar zakka in rabon mutum guda ko dukkansu ya kai nisabi yanzu kowannensu wanga yana da tumaki da awaki arba'in wanga yana da arba'in nawa kenan tamanin in sa iya taho babu ruwa ne da nawa annawa ne nawa annawa ne koko wanga yana da arba'in wanga yana da ishirin nawa kenan sittin in sa iya tomi zai amsa akwai a guda da bakin arba'in zuwa ɗari da ishirin kaga akwai a guda zai amsa to in ya ɗauki akwai ya tafi to za su dawo tsakaninsu daidantaka wanga da adda arba'in kaga na sun kai nisabi wanga mai ishirin nashi ba su kai nisabi ba don haka shi bai da zakka don haka wanda an ka amshi zakka ta mai arba'in to sai an kai rashin sa'a akwai yadda sa'i ya amsa ta mai ishirin ta don haka wanga mai arba'in sai ya biya shi kuɗin akwai ta akwai nan tana nawa tana dubu ishirin sai mai da mai dubu na ishirin shi ya hidda zakka na wanga bai so isa zakka ba to amma in ya zan kowanninsu nashi ya kai nisabi wanga yana da tumaki da awaki arba'in wanga yana da arba'in kaga na kowa sun kai nisabi tamanin kenan da sa'i ya taho nawa zai amsa guda tun da haɗe suke sai ya amshi guda kaga cikin ta gudansu zai ɗauka to in ya ɗauka in sa'i ya wuce sai a ce akwai nan tana ta wane na ta an ka ɗauka tana nawa tana dubu ishirin to shi aboki ne sai mai da mai dubu goma kun fahimta? Tau. To, ko kuma wanga yana da tumaki da awaki guda sittin a gare shi, guda abokin hulɗa ta shi ko arba'in garai, kaga na kuwa dai sun kai nisabi, sa'i ya taho sai ya ɗauki akwai agwa, kaga nawa kenan ɗari, mi azzakarsu guda, sai sai iya ɗauki akuya guda ya tafi to ya za a rabawa kaga sai a yi resho wanga sittin gare wanga arba'in kaga sai a raba uku ko da yake ba su kai uku ba za a dai raba nan mai arba'in su hiyawa akwai nan sai a yi mata kuɗi tana nawa tana dubu ishirin to sai a ce nawa ya kamata eh eh sai mai sittin dubu sha biyu dubu takwas to ma da lato kaga shi wanda adda awaki sittin zai ba da dubu goma sha biyu shi ko mai arba'in dubu takwas to in ya zan cikin ta mai arba'in ta an ka ɗauka to shi wancan sai ya rufan din ne dubu goma sha biyu shi an ma'ana fa'in na huma ya taradda ni bai na huma bis sauyiya kun fahimci magana yanzu to to ina yake to wala zakata babu zakka alaman lam tablughu hissatuhu akan duk wanda rabo ne bai kai adadin zakati yawan da ya kamata a hidda mazakka ba yawa mutane biyu masu hulɗa sun haɗe bisashen su to ya za a gane bisashe haɗe suke ta yadda in sa'i ya zo sai ya kidan ya kidan ya su matsayin guda ya ya dauke abin ga in ya zan makiyayin su guda an haɗe su ga makiyayi guda koko wurin kiwonsu guda, koko wurin shan ruwansu guda, koko wurin hutawarsu guda. To, da duk an ka samu waɗannan abubuwa guda hudu, to shi kenan sun zan abokan hulɗar juna. In sa iya taho babu ruwa ne da nawa annawa ne nawa annawa ne, ƙidaya ɗaya zai yi gargin nan sai ya wuce. Ya zama ƙarƙashin makiyayi guda suke, ko ƙarƙashin garge guda suke, ko mashaya guda, ko wurin hutawa guda. ina fatar kun fahimta to sai yanzan yanzu mutane biyu da bisa sun ka haɗu bisashensu sun ka ba makiyayi guda ba su ne hali ɗaya ne ba ya biyu to sai yanzan rabin guda na kai nisabi na guda ba su kai su kamar guda yana da arba'in guda yana da ishirin to shi wanga da adda ishirin wala zakata babu zakka alaman lam tablugh hissatu akan duk wanda rabo ne bai kai adadin zakati yawan da aka yadda maza duk wanda nashi ba su kai nisabi ba to shi babu zakka akai ne ko da sa'i ya dauka cikin nashi to shi wancan nashi shi zai refundin din ne ba za a tsaya jayya da sa'i ba a'a ya bari in sa'i ya ta yawan ga ya biya shi tunda nashi ba su kai nisabi ba wala yufarraqu to ba a rarrabewa bayanan mujtami'in tsakanin dabbobin da a haɗe wala yujma'u haka ba a haɗewa bayan mutafarriqin tsakanin dabbobin da an rarrabe khashiyata sadaqa saboda tsoron zakka lokacin zakka yayo kusa kai kana da 40 shi yana da 40 kaga na kowa sun kai nisabi ko in sa'i ya taho ya dauki 40 cikin naka ya dauki 40 cikin nashi to sai ku yi dubara sai ku haɗe su wuri guda in kun kaga sa'i yayi kusa tahowa kaga in ya taho ya kidan ya 80 nawa zai dauka guda to ba a haka nan in dai don tsoron zakka ba ya halatta ko ku haɗe suke sai ku rarrabe su don zakkar dai ta yi ƙaranci duk ba ya halatta a haɗe dabbobin da an rarrabe ko ku a raba dabbobin da a haɗe saboda tsoron zakka amma ko da zakka ta taho ta iskan ma dabbobin ku haɗe suke ko rarrabe wannan kaga baya da illa ku yi saboda tawaye zakka to shi ba ya halatta wa zalika wannan idza qarubal hawl yaya za a gano sun yi ne don tsoron bada zakka idza qarubal hawl in shekara ta yo kusa ta hidda zakkar su in lokacin hidda zakkar su yayo kusa kamar sauran wata guda ko wata biyu sai sun ka hadu bisashin to za a dauka don gudun zakka na sun kai ina fatar kun fahimta fa idza kana yanqusu ada'uha fa idza idan kana ya kasance yanqusu ada'uha bayan da ita yana ragewa biftira ƙihima saboda rabin bisashen, au bishtima ihima koko saboda haɗe su, uhe za to sai a karɓa bi ma kana alaihi da abin da sun kasance a kai ne ƙabla zalika gabanin haka. ‘Yan an fahimci dama sun haɗe bisashen ne domin zakat ta rage, ko sun bisashen haɗe suke amma yawan da zakat ta yi kusa a lokacin zakayo kusa sai sun ka rabe su don zakat ta rage. to in an lura akan haka sun ka yi to in sa iya to ya amshe su yadda suke da ya amshi zakkarsu yadda suke da babu romu da haɗewar da sun ka yi yanzu ko rabi wanda sun kai yanzu muna tare wala tukhadhu fi sadaqati as-sakhala wala tukhadhu ba a karba as-sakhala dan karamin bunsuru dan karami shine sakhala dan jaririn bunsuru fi sadaqati ga zakka a zo amsar zakka bisa sai ka dauko wani dan tayayyen bunsuru ba a karba tayi matsakaici aka karba sa'i bai halatta ya amshi babban bisa sannan kuma bai halatta shi ko alhaji mai bada zakka ya bada nakasassa matsakaiciya wato addu amma kuma ana kidan ya ya karamat a larar bilganimi akan mai bisashin an ce ba a karɓar ɗan ƙarami ko ɗan ƙaramin bunsuru ko ya ƙaramar tunkiya ba a karɓar ɗan ƙarami amma kuma ya an ka zo kidan ya ana kidan yawa da shi cikin bisashin da kan mallaka in sa'i ya zo har da waɗanda an ka yau da rana ya zo akwai tunke da ta haihu yau da sahi wannan da an ka haifa tana cikin abin za a kidan yawa ina fatar kun fahimta amma wannan jaririn baka isa ka ba sai matsayin zakka ba a karba mm kamar yadda shi ko sa'i bai bai isa ya ga wani turkakken rago ce ya ce shi za a bashi ba a matsakaici dai to wala tu khadhal ajajil hakan gaba a karbar yan yan maruka ajajil jam'i na ijilun ɗan ƙaramin maraƙi wanda bai kai tabi'un ba tabi'un wanda ya cika shekara guda shiga cikin tabi'u ko shi aka yi hitarwa to ijilun ɗan ƙarami ɗan jariri wanda bai kai tabi'un ba to ya ce wala tukhadul ajajil ba a karɓa ƴan ƙananan maruƙa fil baƙar ga shanu shi ma kamar yadda ba a karɓar sakhala ɗan ƙaramin bunsuru ga bisashe to hakan ga ba a karɓar ƴan ƙananan maruƙa ga shanu walal fuslan hakan ga 'yan jarirai fil ibili ga raƙumma jariran raƙumma su ma ba a karɓa ma'ana dai ga kowace nau'in bisa ba a karɓa 'yan ƙanana wato addu alaiha amma duk waɗannan ana ƙidan yasu a kansu ana ƙidan yasu cikin bisashen da kan mallaka amma dai ba a karɓar su wala yukhadhu taysun hakan ga ba a karɓar ɗan busasshen bunsuru wala harimatun haka tsohuwa ita ma ba a karɓa wallal mahidu hakan ga mai ciki bintu mahadin kaga mahid ai alhamil ba a karɓan mai ciki ga raƙuma can ko saniya ko tunkiya da ciki sa iya ce ita zai amsa baka baka biyu kenan ka amsa in ka ɗauki mai ciki biyu ka ɗauki da tana iya haihuwa anytime ba a karɓan mai ciki wala fahalul ganami haka karun bisashe shi namiji wanda ke barbara bisa shi katon rago shine fahal namiji karo wanda ke barbara shi ma ba a karba sa iya ce shi za a bashi ba a bashi wala shatul alfi hakan ga akwai yadda ake ba ingirici me ingirici alafin me alafin abincin bisa shi to shine ingirici abincin bisa shi akwai turka wata turkakka akuya ko turkakka tunkiya ko turkakka saniya ko turkakkensa ko turkakken raƙumi turkakke dai wanda an turke shi ana bashi abinci sai iya ce shi za a bashi ba a bashi wallallati turabbi wala da ha hakan ga wanda ke renon ɗanta ta haifi ɗa tana reno nai ya ce shi ita za a bashi to yanga ya za a yi da ɗan tunda ba a raba da mahaifiya duk wanda ya raba da mahaifiya ta Allah zai raba tsakani ne da wanda yake so gobe kiyama aljanna kenan annabi ya ba wani akuya da ɗaya ta ya sai su sai ya sai da ɗan daban ya sai da akuyar daban annabi ya ce maza koma kakka sai shi su illa haɗi duk wanda ya raba da mahaifiya ta Allah zai raba tsakani ne da wanda yake so gobe kiyama kaga da bisashe da bayi duka in dai mace na ban nono to bai halatta a raba ta da ɗanta balle ka saki mace tana bar nono ka kwace ɗanka yana mara imani kun baka da nonon da zaka bashi wai ka yi mata bakin ciki wannan dole duk yadda ka kita dole ka bar ta da ɗan sai ta yayi na fatar kun fahimta to wala khiyaru amwalin nas haka ba a karɓar dai zababbin dukiyoyin mutane in an ka zo wurin amsar zakka yadda ba a amsar yan ƙanana walakantattu irin ɗan ƙarami ɗan jariri ba a karɓar tsohuwa ba a karɓar ɗan busasshe to hakan kun ba a karɓar zaɓaɓɓu wala yukhadhu fi zalika ardon ga zakkar dabbobi ba a karɓar kaya ga zakkar dabbobi bai son ya bada dabbobi nai amma yana da damma na haci su zai hidda zakar dabbobi da su yace ba a karba wala samanu haka ba a karba kuɗi maimakon ya ba da akuya ko ragon ko saniyar sai dai a yi mata kuɗi ya ba da kuɗi amma bai son a taimai da bisa to mai da sallaci ba a karba ita bisan nan dai zai ba suwa kaga al'akhazu bil qima kenan ba akhazu bil qima fa in ajbarahu al musaddiq in shi mai bayar da sadaka shi alhaji wanda zai hidda zakka ya tilasta ma mai karbar zakka ala akhadhi thamana akan karbar kuɗi fil an'ami ga bisashe wa gairi hada da wasu su kamar kayan noma kayan noma baka son a taima da dammanka sai dai a yi musu kuɗi dan mai uku azzakka ko ya kamata ka fitar to a ba kowane da mai kuɗi kowane da mai dubu goma ka ba dubu talatin an ka ce ba a karɓa don man nan dai za ka ba su ko haka bisa shi su ma ba a karɓa kaya ko kuɗi gare bisa nan dai za ka ba to amma in shi mai bayar da sadaka ya tilasta ma mai karɓar zakat sa'i ala akhadha thamana akan karɓar kuɗi fil an'ami ga bisa shi maimakon bisa ya ba da kuɗi wa gairi hada wasunsa a jaza'ahu ya isar mishi insha Allah zakata ta yi ashe akhadhu bil qima ya halatta amma dai abin da an kafe so ka fitar daga abin nan da ka hidda mazakka amma in ka bada kima tai zakka ta yi muna tare to wala yusqitu dainu bashi baya kada zakata habbin zakka kwayoyi wala tamrin ko ta dabino ma'ana bashi bai kada zakka kayan noma don ana biyar ka bashi dot to in ka yi noma dole sai ka hidda zakka mi bashi ke doce dukiya bashi ke kada zakatta zinariya da azurfa ma dalla ina fatar kun fahimta bashi bai kada zakat kwayoyi da da dabino wala mashi yatan haka bashi bai kada zakat dabbobi waɗannan duka ko ana biyan ka bashi sai ka fitar kuɗi na zinariya da azurfa in ana biyan ka bashi aka ce to wannan ka ka biya bashi ina fatar kun fahimta wannan shi a ƙarshen zakan dabbobi Allah ya samu na albarka ga abin da mawa karanta tauma da yanzu akwai sadda an kai karatu ba amfana da wani abu ba wanda ba a sani ba to haka karatu yake da duk an karanta an amfana da wani abu to a ce kullum kana yi kullum kana yi kullum ilimin ka karuwa yake yi da yake masu imani suke farin ciki da karuwar ilimi mutanen yau su abin da farin cikin su kudin su su karu in kan ga mutum na annashiwa to ta buga mai ya dan samu wata ya ko dubu goma ko dubu ishirin to nan kamar an gafarta mai amma don ka samu wani ƙari na ilimi duk ba wani abin farin ciki ba ne saboda me saboda irin raunin da addini ya yi cikin zukatanmu su imani ko ba abin da ka faranta musu kamar ƙarshe yasa Allah ya ce ma annabi ya rinka addu'a wa qur rabbi zidni ilman ka ce ya ubangiji ka ƙara mini ilimi Anas dan Malik kamar da Imam al-Bukhari ya fitar yace ba abin da muka so kan mu gaba kauya ta majalisar annabi farin ciki muka yi mu yan gida saboda mun san za mu ƙara ilimi don shi ba kauye bai nauyin baki sannan bai sanin kauyanci na yayi fatto ta ya kai kuma a bashi amsa kaga mun ƙara ilimi madalla da farkon izala sanda ana izala ta tsakani da Allah ana addinin kwarai zukata ba su gurɓace ba farin ciki akai a taiwurin wa'azi farin ciki saboda duk mallamin da ya hau sunna guda ya faɗi ka samu ƙari farin ciki da can za a fara aiki da ita amma yanzu ga wani ya tashi ya nasiha game da wata sunna banda gobe ya tashi ya kawo wata sunna gani aka ya dami mutane ba abin farin ciki ba ne gare mu ya dami mutane sai ma a kagarar saboda mu saboda addinin iyaka dai ana yi ɗaya don an gada ma dai ba kima gare shi gare mu ba duniya adda kima kuma ga duniya ta ki samuwa to ina laihi ka ci gaba da addinin ka riƙe addinin ka in duniya ta taho sai ka haɗe biyu na laihi duniya ita ka sa kuma a ba addini oh bauta kenan sannan duniya in ta zo ta iskan ma'addini ai ko haske ta fi to zo ta iskan baga suna an ba su duniya saboda jahilci hayyo ba su ji daɗin ta ba tun da fagamniya ɗaya suka yi jahili rayuwa ce fagamniya ɗaya ta bai da bambanci da dabba don bai san abin da yake yi ba haji don haka mu tashi tsaye ga karatu mu bar wasa da karatu ba a wasa da karatu kuma kowane iri sadda duk an karanta an samu ƙari kaga inda da gaske aka sai a tai a yi aiki Allah ya sa mana albarka ga abin da muka karanta to wannan littafi kun ka tuno na aqida wanda za a sawa ko wanda ya sharbo wani abu eh to to ana samun su waɗanda aka samu to al'ibana an usulid diyana to ana samu ne wai al'ibana an usulid diyana abul hassan al'ash'ari to ana samun su duk kasuwa ko to a tai a sau ta ai kudin ba a jana suke ba tunda ba kowa an da su ba musai waɗanda aka samu nan al'ibana to ana samun ta nan kasuwa to kowa ya ta ya sau kun ji al'ibana a rubuta an usulid diyana kowa ya kokari ya sau in Allah kai mun eh eh alaikum eh eh ko to kaji ta yi nauyi ga mubtada To, kacce ga masu karatu, waɗanda sun shirya kuma, wani karatu da aka yi ana cewa ga masu karatu. Yanzu ga ‘yan an karu littaya kana gari mutu ya buɗe waya, ba magana ya daddaka abin da an kai ba waya zai bincika. Aga karatun ba dai a ɗaya ba ne don a samu lada. Bari a fara da ƙanana in ga rayuwa a yi, ai shi littahi a fara shi, ba ganin ga risala shekarun mun ka fara ga ta mun yi nisa. inda ana yi balle kuma a yi asibir da lahadi kwana nawa za a yi sai ya an ka a fara da na farko kayan a kai gare ta to wani ya kamata a fara eh wasu ɗiya eh eh ai babu littafin da ka karanta ba ka ji labarin wani mallami ba ya karanta lahalari ya sauke mallami ne ce ya sa na gaba ya ce a a sake maimaita mai ya sake maimaitawa an ka sauka ya koma sawa ya kyauci lahalari ya yi tsayi ne ga lahalari ya yi tsayi ne ga lahalari shi kenan daɗa sai ya samu shiga ga sarkin garinsu allaman garin sun ka haɗe mai kai sun ka ce sarki yaron gumi jahili lahalar ɗaya sani to shi ne sai kullum sun kace suka yi ga sarki sarki ya ce mallan kan ba jahili na sun kace wallah jahili na amma haɗa mu da shi ka gani yadda ya ce kaji amina mallamai sun kace ce babu komi ranka ya ɗaya haɗa mu in ka haɗa mu da lahalari ta yi bai taɓa wuce lahalari ba shi shi kenan sai sun kace mai to muna da tambaya ya ce to mutane sun ka taru sun haka shi mutum mi a hukuncin su ya ce ga yanin cikin lahalari cikin lahalar akwai ahkamud dima'i babu ba fara zuwa da ahkamud dima'i mai risala ko iziya babu ahkamud dima'i mai risala shi ɗan littafin fiƙo na da ya fara zuwa zuwa na sama ne sai sun ka kame a hakamar da ma'a don sun babu shi cikin lahalari ne a hukuncin mutane zayya sun ka taru sun ka kashe mutum guda ya ci gani cikin lahalari cikin lahalari hayo sun ya ci cikin lahalari wanga ya dibi wanga wanga ya dibi wanga su kyalkace da dare to a karanto muna yace mai lahalari ya ce idza ta ayyanatin najasatu gusila mahalluha in najasa ta ayyana a wanki inda ta taba wa idhil tabasat in ta watsu gusul thawb kullu a wanki tuha dukka ne don haka in mutum guda ya kashe mutum guda a kashe shi in mutaro sun duk a kashe su walwale in bai daidai ba sai sun kai shu sarki ce na haɗa kuma lamba jahili da ba ba da lafata kulla wa yu'allimukumullahu to ga karatu nan cigimi yau mi an babu sakkwato babu karatun da babu amma babu tsoron Allah shi yasa kamar babu ai waɗanda na wuce mu karatun su bai yawan namu ba amma aiki da shi sun kahi mu da tsoron Allah sai Allah ya samu nasu albarka can da wuri ‘yan izala mutum goma ga gari abin kallo na ‘yan sun ka jera abin kallo na yanzu ‘yan kun kai ku ɗari wa kallon ku tun da an gano dubbulata ba za a zalabi da kuɗi ba su dubu goma su raba kajiya duk shi yaga sai an ji su wurin rabin dubu goma ya gani ta Allah ya shirya shem to bari a hara da aqidatul wasiya kun ka ce to to a samo shi jibin Allah ya kamar ra'asu ba sai a fara a yi risala sai a yi shi insha Allah ba bai ɗaukar lokaci sai a ƙari haka dai a yi ta yi haka kai ga manyan to Allah ya sa muna albarka ga abin da mu karanta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a danka hitowa wurin wa'azi sannan a ranka hitowa da wuri-wuri biyayya kamata mu hara wa'azi amma saboda makarar da kuka yi yanzu kaga to yanzu haɗin kai biyar da rabi kuma kowanne ka tawa babu mutane sai can ka ga mutane na tahowa jiya shidda da mintuttuka wasu sun ka tahowa kuma aji sun ka tahowa abinda aka fara a biyar aka abin ya koma wasa Allah ya shirya shi mu inda kuɗi na aka rabo ba mai yadda ya makara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk